بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a yi wannan rana ta asabar 19 ga watan Rabi'ul Thani shekara ta 2047 wanda ya yi da 11 ga watan Oktoba 2025 miladiya wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin Utul Ahkam min kalamin Khairul Anam na abu muhammad abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi muna nan a babi na kitabul jana'is insha Allah za mu ƙara karanta muna kan hadisin aisha za mu ƙara karanta wannan hadisi da hadisin umma aqiya kuma biyo su da sharhi insha Allah mala ce wa an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuffina fi thalathati athwab yamaniya biyadin سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وعن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بباء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرقتن فآذن لي فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه يعني عزاره وفي رواية أو سبعا وقال ابدأن بميامنها ومواضع, ومواضع الوضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون حديث دك عائشة رضي الله عنها تشي أيما مسألة لك فنيدا tufa guda uku ‘yan yaman farare babu wato taguwa babu kuma rawani sai hadisin umar atiya al'ansariya ta ce da kala alina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi na tuwafiyar ibnatuhu zainab mazala ya shigo wajen mu lokacin da ‘yarsa zainabu ta rasu faƙala sai ce iksin na haƙanatan ku wanke ta saɗi uku ko biyar ko abin da ya fi wannan kun ga maslahan ku ƙara ku yi shi da ruwa da magarya sannan kuma ku sanya wanki da za ku yi na ƙarshe ku sanya kafur ko wani abu na kafur a ciki idan kun gama a yi mata wanka to ku shelinta mun kun gawa ku sanar da ni kuma abiya take da lokacin da muka gama sai muka gaya maza Allah sai ya ba mu hiqwahu ya ba mu wato abinda maza Allah yake dorawa da marasa sai ce a shi'ir na ha'iyahu kuma da shi ya zama shi ne wato abin da zai taɓa jikinta ita zainab na rigar da ya sa a jikinsa ya ce a sa mata ta zama a wani rigar ta zama a kuma bai riga ba shakuwa shakuwa shi ne kamar a izar izar wato maɗaurinsa mutum zana ce a sa mata ta zama shi ne za ta zama kamar shi'ar mata kamar ya zama singlet gare ta wa fi riwaya wata riwaya manzala ce ku wanke ta sabi biyar ko bakwai kuma ku fara da dama kafin hagu sannan kuma ku wanke bangarorin Allah na gabobinta sannan kuma Umar Atiya ta ce kuma sai muka sanya muka tifke kanta tifka uku shi muka sanya wada Allah ra'saha talafata qurun wannan zamu zo mu magana akan wannan hukunci na shi tifke mamata gashi da ake yayin da suka koma ga Allah tukka uku a yi mishi ƙahobi da kuma ɗaya a tsakiya wani hadisi na aisha mun fara sharhin hadisin muka ce a mazana sallallahu alaihi wasallam wanda suka je dauki gabarin masa wanka shine ahlul baitinsa gaba gaba da su shine akwai al-Abbas akwai Ali ibn Abi Talib akwai al-Fadl ibn Abbas sai kuma dan dan wannan masoyin manzon Allah wanda manzon Allah ya rike shi tamkar da shine Usama bin Zaid Usama bin Zaid Zaid kusan da can a farkon musulunci har manzo Allah ma ya mai da shi ya zama da in ba da musulunci ya zo da hikimar ya kashe tamanni ba tunda har ya zama zai inda ba manzo Allah bai a wato zai zama tsakanin alaƙar ke tsakanin shi manzo Allah kuma alaƙa ya tsada mai to ya aure Zainab ubangiji ya ya da hikimar sa ya so ya bata wannan tsari na Larabawa na tamanni shikenan Allah ta'ala sai ya sanya sai basu jitu ba shi da ba su jito ba shi ya sake ta kuma nan da nan ubangiji ya ya aura mashi shi shine sahabi daya daya da aka taba sun fara sunan shi a Qur'ani wala ma qada zaid min hawa qaran ah to dan sa ne shi ma yana daga cikin waɗanda suka dauki suka lama sun taimaka wajen yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanka ah tace wato tufa guda uku farare a tufa guda uku farare a tukari da zamu yi mu a wannan hadisin cewa da ta yi tufa nan guda uku farare wannan wani gwargwado ne na wajibi ko gwargwado ne na musahabi wato an aka ce gwargwado na wajibi shi ne lallai dole kowa sai dai tsaya kare kasa da kasa da kasa da ukun nan alqadar alwajib ne ko kuma alqadar almustahab ne lil kamal a galibin malamai sun tafi akan cewa babu wato lakafani za a mutum lakafani ba yi da wato guda uku nan ba shi ne alƙadarul wajib ba ba za a ce wai dole dole za a fara shi daga uku nan ba in ba haka ba a yi daidai ba aƙallu ƙadarul wajib mafi ƙarancin abin da zai zama in an yi ba a yi laifi ba a wajen malaman malikiya da kuma wato wasu daga cikin sauran mazahib suka ce abin da yake mafi kadar wajib shine abin da zai sutura al'aura kawai zai sutura al'aura al'aura ma mughallaba al'aura din ba wai al'aura wai baki daya ba a al'aura su mughallaba al'auran da ita ce asalin al'auran banda sargo wanda aka ce sauran kamala ne kamar a ce namiji tsakanin cibiya da da gwiwa to wannan shine kadar wajib na arifi na arifi mashi ita kuma mace a shine wato a ya zama abin da zai zama ya ishe ta tasiri al'aurarta duka musamman in yantacciya ce kaga za ta za ta ci jikinta baki daya to wannan shine shine abin da malamai ke faɗa amma wannan guda uku da aka yi suka ce qadarul mustahab ne wato mustahabbi ne yake bukata kuma in ma yana da jiki wanda zaka yana da jiki abu guda uku ba zai masa ba to wannan babu laifi za a iya karawa suka ce saboda me saboda ai gashi daga cibiya zuwa zuwa gwiwa ya ishe shi a rayuwarsa to kuma lokacin hurma alfarma da yake da shi a lokacin rayuwa ya fi alfarma da yake da shi lokacin da ya riga ya mutu saboda ka to a tsaya a kyale shi ya ci gaba da da wato ne zama shine gwargwado na wajibi in misali aka ciki aka shiga cikin al'umma da ba su da kaya ba za a ce dole sai an je an raba sauran al'ummar da kayan ba da kaya ba a mutakar ne namiji ne aka samu tun daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa an rufe masa to wannan ya halatta a rufe shi haka wannan shine wato da yawa daga cikin wasu daga cikin malamanmu kuma shine ma mashhur a mazhabin mazhabin malikiya suka zaba wannan kuma shine ikhtiyarin ibnu abdul bar an-namari to amma asu hanabila akwai hanabila su da suka saba su da wasu daga cikin malikiya wato malikiya muna da magana guda biyu akwai hanabila da wasu daga cikin malikiya suka ce a bal yushtaru jami'ul badan duka jikinsa sai an rufe masa saboda hadisai da suka zo da suke nuni akan a kyautata ma wato mamaci likafaninsa to wannan shine safan da ake da shi tsakanin malamai ma shafi'iyya da kuma kusan jumhurin malamai da wasu daga cikin wato malikiya suna cewa a'a abin da zai suturce al'aura al-mughallaba na namiji mace kuma abin da zai suturce mata jikinta amma hanabila suna cewa a'a da namiji da mace duk suturce musu jikinsu baki ɗaya ma wannan shine abin da yake da sabani a to sun shakka babu dai magana na ta farko maganar malikiya da kuma abinda su ibn abdulbar annabari suka rinjayar to wannan ta fi ƙarfi a ce wato ta fi dacewa da kiyasi tunda da hadisin da suka zo suka magana cewa kyautatawa mutum likafani wannan ta ai kyautatawa aka ce kyautatawa kuma ba yana nuna wajibi ba na ce mutum a kyautata mushi wato likafani to wannan an gina wato za a gina za a dauke shi ne a matsayin wani abin da yake na musahabbi tunda kyautatawa wani wani kaso ne na musahabi kuma addinin musulunci galibi in zai kawo shari'a to yakan kawo shari'a ne na yanda ba kauye da dan birni mai kuɗi da talaka za su iya tarayya duka abu to ko shakka babu mu ce a wato tsakanin cibiya zuwa gwiwa ya isa na mutu to wannan ya fi dacewa da da wato sauki na shari'a a saboda haka aqallu qadar wajib shine wato zama tsakanin cibiya da zuwa wato gwiwa sannan in an samu to musahabi ne a ƙara ya kai guda uku kamar yadda waɗannan malamai suka faɗa ma wato rufe al'aura al-mukhaffafa ba mugallaza kawai ba a to sai aqallu qadar wajib liman faqada al-kamal akwai maganan da malamai ke cewa menene ita mace a babinta menene mafi karancin abinda abinda wato zai zama an mata likafai da shi kaga muka ce su hanabila da mace namiji suna cewa duka a sun ce mata jikinta to galibi malamai su abinda suka tafi shine duka wato na mace ita ba wani sabani sai akan ta dama namiji ne ake da magana cewa shi al'aura al-mughalladhansa shine kawai yake inda ya halatta ya sallah in bai da kaya in bai da kaya halitta ya sallah ba tare da ya suke rowar jikinsa baki ɗaya ba amma duk da kun san wannan an hana daga cikin dalilin da ke nuna cewa ya halatta a sa ma mutum wato namiji musamman a sa mashi kayan da bai rufe jikinsa baki ɗaya ba shine hadisi mus'ab mus'ab ibn umayr lokacin da yakin hudu ya rasu kusan mus'ab ibn umayr dan gayu ne a cikin sahabbai wanda ke da gata to cikin ikon Allah yakin hudu sai ya zama na wato an za a rufe shi shi ga baki da abin da za a rufe shi ma bai ma bai wato cikince jikinsa baki daya yaro wanda yake ya samu gata amma ka saboda ya sadaukar da kansa ga musulunci kaga yanzu ya zo zama matalauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jin abin wannan abin da ya gani na Mus'ab to shine sai yace yake cewa alqu ala rijli rijlihi min al-ibtih to shin da dai ba zai in aka rufe kan kafa za ta bayyana in an rufe kafa kai zai bayyana da aka ku rufe kan abin da ya sa na jikinsa kuma sai a ɗauko ice na irkir ciyawa haka a sassa a wurin shi kenan wannan ya fi masa to kaga wannan yana nuna cewa kamala shi ne a rufe jikinsa baki daya tun daga shi matsala ai bai isa ba amma ta ya kawo wani ya yi wani dabarbaru ya ce a abin nan ɗinsa su ita kuma mace kamar da muka faɗa ittifaq na malamai shine wato asusuce jikinta baki daya to nan kaga mun yi maganan al-qadar al-wajib to qadar al-mustahab yana fara daga nawa ne shi ba za ka ganin uku aka masa to shi gwargwado na musahabi daga uku za a fara ko daga biyar shi ma wannan malamai duka sun tattauna tunda kusan aikin manzo Allah kai tsaye musamman ma a lokacin ya koma ga Allah ai ba dole ne yanda aka ga shawara kawai ya dace ne za a yi ba wai dole ne a ce maka wannan abin da aka yi lalle sunna ce da tabbatar ba wanda ba yi da rai ina zai iya tabbatar da wani abu mu dai a abinda muka sani Allah ta'ala ya riga ya faɗa cewa lalle manzo Allah lokacin da ya rasu ya rasu lokacin da ya mutu ya mutu ka ba duk da mutuwarsa ba zai zama kaman kowa ba to amma ko ba wai mutuwa ba wai rayuwa ce da ci gaba da ku magana wai yana yana cewa fi kaza ko ku kaza ba shi yasa hatta shawaran da za a yi yadda za a yi na masa wanka ba shi ba da amsa ba cewa akai kawai sai suka ji cewa kar ku ci sake wuce masala kayansa suka yi bacci suka yi bacci suka suka tashi kaji ana magana a sama to kar ku sake ku cire masa kayansa wannan inda ba zai iya ce musu a'a ana ce a'a amma haka wasu yanzu har wannan ma sai su mai da shi zagi kasan abubuwa yanzu sun lalace kuma daga cikin malamai akwai wanda suka ce wato mustahabbi shine a sanya wato tufa uku yanda aka samu zana inda a sanya tufa uku wanda wannan shine maganan ahnaf suka ce masu suna ganin bai kamata ba a tsara ba to sai kuma kuma kauli ne a mazhabin hanabila da shafi'iyya ibn hazm al-zahiri wannan shi zabinsa wannan hakkin namiji muke magana ba hakkin mace ba amma mu malikiya mu ba ma cewa ibnu mu malikiya muna cewa a fara daga biyar a fara daga biyar wato likafa ne za a yi da biyar za a samu wannan haka muke yi mu anan uku ne ko a amma yanzu yanzu da misali koyarwa ta yawa ne ake yi ko ku dace dace haka ake yi ina zamanin kamar dace ai biyar ake ko wani lokaci za ka san ɗan ƙara hadda kafin nan su sa ma zani a ciki haka zani haka ba wanda ba fari ba za mu zo mai magana shi ma dole ne fari ne za a fari da shi ko ku dai ko me aka samu ya yi wato malikiya dai muna cewa wato a adadin kayan da za a sa shi ne guda biyar kuma suka ce shi ne aksa ma izadu yan hanabila suka ce wannan shi ne aksa ma izadu wato kai zama su hanabila suna cewa a yi guda uku amma a iya ƙarawa amma kuma kai ya wuce guda biyar karin da za a yi su hanabila mu kuma shafi- mu kuma wato malikiya muna cewa a a yi shi guda biyar eh a ba rawani ba ba ba magana rawani to sai shafi'iyya kuma su kuma suna suna cewa a za a iya kara ma abin da mai biyar masu su kaga sun fi ba za mu safi alwa a wurin nan amma su hanabila sun ce a su ba sa a kara abin da ya wuce guda biyar ita mace kuma su suka to kusan ittifaqin malamai akan cewa a mata a, wato guda biyar ita kuma wannan eh, magana ce ta kusan alayi masu arba'a sai dai malikiya sun halaka a iya karawa mace suka ce a mata da ka- da kafani guda biyar amma mu malikiya muka ce za a iya kara mata tunda ka san mace mata bukatun su na da yawa kana iya gamawa kuma ka ga wani abu ya ana bukata a sanya mata wannan abin da yake wato mafi inganci na malamai wayannan wato a- adadin duka ba ba ba ba wai wani dole ne dole sai an tsaya ko uku ko biyar ko wani abu ba za za a iya karawa gwargwadon bukata gwargwadon wato yanayin girman jikin mutum da kuma tsawonsa da kuma bukatarsa da ake da shi kawai dai abin da ake ba a so shine ka same bi la tarafin wala tafafu kar a zo a ci- a fara bambancewa a ce shi wancan da ya mutu shi mai kuɗi ne dan haka za a fi masa za a fi masa wasu hatta alkamanin ba za a fi ma- za za a samo ne mai dan wani dan dagi-dagi ko mai dan wani ratsi ratsi da ke alamar ke da ke nuna cewa waɗannan masu kuɗi ne shi wanda bai da kuɗi sai a takaita mishi wannan abin da ba a so kenan amma in dai bukata ce ta sa za a ƙara to na babu laifi wannan babu laifi ko a yi guda uku ko a yi guda biyar ko ma a ƙara idan ana gana ya kawata a ƙara din wannan duk babu laifi insha Allah ta'ala amma ka ga dai a dai ko ina aka je to za ka fahimci sahabbai suna tare da annabinsu sun fahimci a irin waɗannan abubuwan yayin adali to suna son su yi wuce kalwar kyau ki gani yanayin sa- yanayin wato lamarin wato sha'anin manzon Allah da kuma sahabbai kuma haka suka bi shi aka haka diya da zasu wasu abubuwa na ibada in dai masu ajaji ne suna son wuce inna Allah ta'ala wutri yuhibbul wutra kaga nan aka ce ayi uku aka ce ayi biyar ko a ƙara in ƙara ka kai bakwai misali haka zalika wankin za ku gani aka ce a wanke uku ko biyar ko bakwai saboda haka shi kashi wankin kaga yanda abin ya zama Aisha ta ce wato an yi manzala da kafani fi salatati aqwabin laysa fiha qamisun wala imama a amma manzala da kafani a ciki babu tabuwa dinkakkiya babu kuma wato rawani anan kaga hadisin yana nuni zuwa ga cewa wato shi manzala ba a mushi wannan din ba wasu daga alaimatul arba'a da wasu su ma kusan sun halatta za a iya sa ma kaya dinkakke din su cewa ba a yi manzala ba wannan din ba shine ba shine matsalan ba tunda wannan wani an duba maslaha ne amma dai suka ce idan da za a sa wato kaya wanda yake dinkakki to wannan babu laifi babu laifi za ka ce babu laifi wato wataƙila ba shi ne khilafal aula shi ne khilafal aula annawawi ma ya rakato ijma'i malamai akan kace malamai sun yarda cewa idan ana buƙatar a sa mutum da kake abu yayin da za a bin da shi to wannan babu laifi amma dai kaga al'ada ne shi ne dai ba a samu shi dinkakke din sai dai a sama wani ba dinkakke ba a nade shi da shi kuma dai wannan din ya mafi saboda yayin da za a sa shi wannan kaga eh, ai daddaurewa aka yi da sauransu aka tiftifke shi kuma dinkakke wani abu ne zai iya bayuwa wani jikinsa ya bayyana ko wani abu in mace ce ka za ka ga sura jikinta ya bayyana ko wani abu da duk galibi dinkakkun kayan mata baya rasa ɗan shaf da waye da sauransu amma aka saka kowa ya yi tuba- kowa an yi daidai mai kuɗi da bai mara kuɗi mai tsawo da gajere a wato mai teba da mara teba da an yi itifaki to a nan ha ila yau dai a cikin hadisin ta ce fi tara ta ce a kawabin biyu su kuliya cewa maza na ai mushi likafani ne a wato tufa a farare kan a wannan shi ma a ciki za a fahimci wato cewa musahabbi ne a sa wa mutum fararen kaya shi wata musahabbi ne a sa wanda ba ɗankake ba saboda sabai sun maza Allah haka Ah, to amma kuma ya halatta kuma a sa ɗinkakken to shi ma nan malamai suka ce to wannan kaga mustahabbi ne shi ana ma da hadisi magana na cewa ilbasu min thiyabikum albayan fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mawtakum maza yake cewa kuma za ku yi kafani ku sa fararen kaya maza yake ku sa fararen kaya ko- kowa kuna rayi yana daga cikin mafi kyawun kaya da da za ku sa ku yi ado da shi yace kuma ku yi kafani ba matan mamatan ku da fararen kaya saboda haka wannan kai tsaye mu malamai suka ce musahabbi ne yayin da mutum zai a wato a mutum zai sa wato in zai likafani ya sa ma mamacin shi farin kaya to amma anan a musahabbi malamai suke cewa wani wata ila zai fahimci tunda umari aka yi wa kafi nufi ya mauta kun ce umari al-aslu fi awamir nabi al-wujub to amma dai abin da yafi daidai da wato ruhi na shari'a a cewa wannan abubuwan wato musahabbi ne ba wai wajibi ne ba a sa farin kaya saboda me saboda bilatul iqtiran bilatul iqtiran kaga anan aka ce ilbasu min thiyabikum albayan ku sanye ku sanya daga cikin tufan ku sa ya fara kaya kaga ba dole ne ka sa ba to sai kuma aka ƙara raba aka ce wa kafiru fiha mautakum tunda shi ma na farkon ba wajibi bane wanda aka fara iddugowa to nabi ma shi ma tun tare shi aka hada su to wannan malamai suna kishi dilatul iqtira dilala na wato an aka wani abin da duka mun ga musalla ba cewa ba wajibi bane sai aka wani nabi a kara da shi to nabi kuma shi ma sai ya zama kamar an koro shi makori daya ya zama kuncin su daya yana nuna rashin wajibci a takaice kawai akan wato al-istihbab saboda haka wannan kusan ijma'in malamai abinda suka tafi ko ittifaki ban san wani malami da ya saba ba sun tafi akan cewa sa fararen kaya wannan wannan wato musahabbi ne sai dai wasu daga cikin malamai duk da haka sun ki suna ganin makaruhi ne yayin da za a sa mamaci wato likafani a sama mu'asfar ko muzafar to mu'asfar ya kala yake akwai shuka wata za ku ganta ta yi wata rawaye-rawaye yalo haka ana ana wannan da ita ana ana ri da ita kuma tana ana ma wato tare da ita to wannan kalmar mazala ya hana su da ma mutum saka ya musamman namiji musamman namiji mazala ya hana kamar da kuma mazala kuma ya hana a sa muzafar muzafar shine na zafarani kalar zafarani aga ga akwai ja aga jawin na mazala ya hana wannan musamman maza duka mazala ya hana mutum ya sa wannan abu nan saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan kaya ire-iren waɗannan kaya makaruhi ne mutum ya je ya sanya mabatacin da gashi in an yi sanda ke raye an hana shi to kuma mai aula kuma lokacin da ya mutu ma a hana shi wannan shine magana na Hanafiya da Shafi'iyya da Hanabila saboda hali da yazo akan hali halin asa waɗannan ire-iren waɗannan kaya malai sa sabani akan wannan kowace kowane yalo ake ake magana rawaye rawayen nan ake magana ko jawun na kowane iri ake magana ko ko a wanda yake da irin wannan sinadarin wala akwai magana da malamai ba yanzu ba akan wannan muke magana ba amma da akwai sabani illa iyaka dai kalmar da kika gani galibin a abin da yake civilization din da wayewan kai na da a baya da ja jau din nan da yalo ka ganshi yayi fatsi fatsi haka a fuska daga wannan galibi mata ne a wayewan kan da suke sawa kuma ko a yanzu za ka gani galibi sa su adansu za ga wannan waɗannan kalolin duk wasu ja da dangin ja yalo da dangin yalo shi suke haɗawa su ta adansu da shi musamman kuma wanda suka fi damuwa da da wato yanayin ilimi na wato can can abu za ga su musamman wanda suke middle east za ga su sa damuwa da irin wannan kayayyakin za ga za su yi ado mata yasu za su sa jan kaya da kuma yalo wataƙila wani ya daga cikin dalilin sa maza Allah ya hana sa maza irin wannan irin wannan kaya din almuhim dai malamai su ma dai makaruhi suka ce in babu wani kaya sai wannan to wannan shikenan sai a sa mushi insha Allah ta'ala wannan babu babu laifi insha Allah a to sai kuma magana da malami kuke kara kawo shi anan kuma duk da haka shine wato ya halatta alkafani da alhariri ko wani abu da aka haramta ya halatta a to kaga dai maza maza a ce a sa musu alhariri ko a sa musu zinari ko a dako wani zoben zinari ko wasu abubuwa ko wani kan sarki a sa mashi saboda shi ɗan sarauta ne ko a dako wani wata ɗamara ta sojoji shi soja ne ya mutu aka ɗaura mishi to kaga duka wannan wato an mushi da kafin abu da ke haramu da ba kuma duk abu da kawo tafakur ai wannan malamai da mai shi ma kaga suna ɗan baya baya to da yawa daga cikin malamai aksarul ulama galibin malamai sun hana namiji a sanya mushi kayan da ke haramun alhariri ko abin da kama da alhariri kamar zinari ko wani abin wannan tun daga wato malaman malikiya da shafi'iya da hana da hanabila sai dai malamai sun yi sabani akan mace ita ma mace a iya sa mata tunda mace kaga ta iya sa wasu daga cikin ababen da aka faɗan nan a lokacin take raye to dai abin da ya halatta mata a raye shi ne ya halatta mata kuma a sa mata lokacin da ta mutu saboda ai lokacin da mace ta sa wannan ta yi ne saboda ta yi ado ko kuma da lokacin da kuke sa mata ba kun yi dan dan ku yi mata ado ba da kun yi dan ku mata sura ku kai ta kushewanta yi magana akan cewa duka waɗannan abubuwan makaruhi ne a sa ma mace da namiji su ma namiji galibi ma sun fi magana haramun tunda dama bai halitta a sa mace ba mace ce dama ake ta dan tantama a kanta to wasu daga cikin malamai suna ganin wannan abin gaskiya baka ruhi ne kuma ruwaya ce daga Imam Ahmad kamar da Al-Marrawi ya shi kaito daga wajensa kuma wannan shine zabin Ibn al-Mundhir li al-Awsat daga cikin Shafi'iyya amma wasu daga cikin malamai irin su Hanaf sun halatta cewa babu laifi a tunda halatta ta sa alhariri ta sa zinari ta sa waɗannan ababe a rayuwanta lokacin take da rai to babu laifin an sa mata ba ce babu laifi ba fa shine fa abin da ake so ba wannan khilafin aula an ce jaiz kawai ayi ba laifi ba amma ba haka ba haka ayyudin malamai sun yi ittifaki akan cewa a sa kayan da babu alfahari wannan shine abin da yake to amma dai su ahnaf suna cewa wato babu laifi tana ana iya sa mata wato tufan da aka haramta ma namiji mutukar ita a rayuwarta dama an riga an halatta mata suka ce li jawazi tahalliha bi fil haya kuma wannan magana ne da ibn hazm zahiri kuma ruwaya ce daga imamu ahmad to amma dai ni abin da ya fi bayyana a wajena gaskiya ni shine karaha kuma in ba a yi nufin wato kafafa da alfahari ba in kuma aka yi nufin kafafa da alfahari ni abin da ya fi bayyana ba ni a wajena ni shine haram wato haramun ma saboda a wannan ba bikiri ne da ake bukatan a ce wato za a yi ma za a yi wato alfahari ba duk wani abu da kawo alfahari ya kamata a kyale shi saboda haka in in urda bil israf wal mufakhara to wannan ba daidai ne ba a mace ake magana eh shi namiji da bai duk wannan kusan malamai duk sun hana wannan da eh duk da wasu daga cikin malaman mu su kaga akwai wanda suka halatta to amma dai wannan magana ce marjuhi gaskiya a ce za a ce namiji kawai za a dauko wani alhariri a sa masa ko a dauko wani su kaya wanda suke na haramun ne a sa masa to mutukar ba halatta mishi tun yana da rai ba tun za a halatta mishi bayan ya riga ya ya wannan kaga wannan ba zai zama daidai ba amma wato abin da in ya zan ba ba tare da mufakara bane ba tare da alfahari bane to dai abin da malamai suka faɗa shine makruhi ne ga macen ita saboda shi kamar da aka sani wannan abubuwa an halatta masa ya sauce ado to kaga yayin da mutum ya mutu kuma duk ba ba wani ado ne ake bukatar ayi ba kuma idan aka ce an halatta a sa mata saboda kawai ya halatta ado da shi ai da ba ado take da shi to shi kenan sai ku halatta in ba in an ga kitsan ta ba a mata kitso sai ku halatta in kun an baga ba ta da gazal sa mata gazal sa mata jambaki a sa mata fauda duk ba adan adan ne ba shi ma duk bai halatta ba amma kaga ba biciwa ai haka saboda haka dan ka kasancewa tana yin ado da shi ai baya ce abin da take sawa yau da kullum ina tana sawa yau da kullum sai a ce to shikenan sai a sa mata amma mutukar ba ta sawa yau da kullum wani abu kawai take yin shi da tajammul wazina to kuma kaga wannan shi duk wasu sa mata kwalli da gazal da waye duk sai ka ce a sa mata in tana sawa to kaga ba mai faɗa wannan maganar kuma saboda haka shi yasa malamai da yawa suke cewa wato gaskiya suka yi talakin karaha kan haka to sai hadisin ummu atiya hadisin ummu atiya a ciki akwai faɗan yaya ake yi wa shi kansa kuma aka magana cewa za a sanya magarya kuma za a sa kafur hadisin ummu atiya hadisi ne shahararre a shaykhan al-bukhari da wasu sun fitar da shi da wasu ta hanyoyi da dama ana rawaito shi ta hanyar hafsa da kuma Muhammad ibn Sirin dukkan su daga Ummu Atiya wani lokaci Muhammad ibn Sirin ya rawaito daga Hafsa yar uwarsa da Hafsa da Muhammad da Anas duk waɗannan duka ƴan gidan Sirin ne duk malamai ne duk ƴan gida ɗaya ne kuma malamai ne duka ba ba jahilai a ciki matansu da mazansu saboda haka shi Muhammad ibn Sirin din duk da shi ya fi shahara to wani lokaci sai yakan rawaito hadisin daga Hafsa yar uwarsa daga ita Ummu Atiya wani lokaci kuma sai kaga babu ita hafsa din sai kawai ya ruwaito daga ummu abiya din wanda duka wannan babu wata matsala ko dai ya zama isnadin yana da su duka wani lokaci ya ji a wajen hafsa daga baya ji a wajen ummu abiya ko kuma ya zama na wato wani lokaci ya cire ta ne da gangan to kuma wannan a irin wannan yanayi za a karɓi hadisin tun da an riga an san waye aka cire shi a nan ƙarshen hadisin da shi za mu fara akwai can ta ce waje an na ra'asaha talatata qurun sai muka sanya a wato kan nata yanayin shi gashin nata muka tifke shi tifka guda uku wannan haka wato wasu daga cikin marwaita suka rawaito a matsayin wannan magana ce ta ummu atiya kun ga an ce shi ba an cewa tayi waje an na ra'asaha talatata qurun muka sanya shi zama tifka uku ita ummu aziya take faɗa haka hammad ibn zaid yake rubuta daga ayyub ibn as-sakhtiyani daga hafsa daga ummu atiya cewa maganar ta ne to amma ya zo a wata riwaya na ibn hibban ta hanyar da shi hammad ibn zaid din daga ayyub daga ummu atiya mazala ya ce bata waja'alna waja'alna laha thalathata qurun in za ku yi tifka ku yi tifke shi tifka uku ku yi kalmaka wato wato qurun shine nan da nan shi kusurwan kusurwan inda za ka kaman inda muna da kawo za ka kace kaho ne to sai kuma gaban goshin ta haka to shine ake magana tarafatu qurun saboda haka kaga anan ya tabbata cewa manzon shi ya faɗa mata wannan ya faɗa mata wannan magana cewa wannan ba ta yi ne wai da radin kanta ba cewa da sun tifke tifka uku gefe guda biyu da sai kuma gaba to wannan yana nuna cewa ta yi ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibn hibban al-busti yazo sai ce zikrul bayani bi anna umma atiya inma mashatat ibnatan nabi bi amrihi la min tilqa'i nafsiha la min tilqa'i nafsiha ba wai ta yi ne a radin kanta ba saboda haka wannan akwai raddi akan wanda akan wanda yake cewa wato shi tifke wannan da aka yi da suka yi wa ishtihari ne kawai bai maka wata abin abiye mata ba wasu daga cikin malamai su da ba sa ganin musahabi ne a tifke din tunda kun san magana shi tifkewan wannan shi kanshi magana ce da wasu daga cikin malamai suka yi sannan a wasu daga cikin hanyoyin hadisin cewa ta yi mashakna ha talata ta ƙuru a wata ruwaya fadafar na sha'ar ha talata ta atlatin ƙaranai hawa na su yata da ke fadafar na sha'ar ha talata ta atlatin ƙaranai hawa na su yata wato sai muka maida wato shi gashin nata muka raba shi rabawa uku muka tifke shi muka kitse shi zuwa uku gefen wajen inda wajen kaho yake wato gefen kan nata da kuma wato goshinta haka wato su suka yi a nan kaga in aka ce za a yi mamtin kitso ai kaga zai wuya musamman mai karfin gashi mai karfin gashi zai wuya ba a tace ba ba taje shi ba to su kuma su daga cikin malamai sun hana maganar taje ba kitso dai wannan karata ya zo a hadisi ko wanda wanda ba ce ba za a kitsan ba akwai malamin da suke ba za a kitsan ba sa cewa na ijtihadi na na ita ummu atiya to amma dai magana yanzu fara magana shi ta kan baki daya akwai malaman da suka hana cewa a suka yi ma inkarin lafazin wato mashatnaha imam ahmad yana cikin wanda yake ganin kamar mashatnaha wannan a an aka ce wato mashatnaha kamar an taji ito a shi ba hadisin abin da ya zo shine wato kitso ba magan taji ba babu Ahmad yana ganin kamar wannan maganan an taje yana ganin kamar ma'anar shi shine an kise to anan anan dai malamai sun yi sun yi sabani akan maganar shi tajewa din amma dai magana mafi inganci suna cewa saboda idan aka taje wai wani wannan zai bayu a sami wani gashin ya riga ya faɗi shi kuma mace kusan ba a san duk wani abu duk wani abin shi ka ga ka cire mishi yi ma mamaci ta'addanci lokacin da yake raye kamar wanda lokacin da ya mutu kamar ka mushi ta'addanci lokacin da yake raye sannan ka shari'a ya hana mu duk wani abu wanda yake na kumbansa ko wasu abubuwa da muke za mu cire mishi duk wani ba daidai ne ba ko da ka gan shi cewa gashi yayi zako zako to shi ya ja mu kanshi ko kuma wanda suke jinyar shi ai ya kamata yayi tun farko su mushi tsafta an sa sai a mushi tsafta sai da ya mutu ne kuma za ku je ku cire mishi abubuwa kaga duk wannan ba daidai ne ba saboda haka dai wato magana mafi inganci in ma wato an ce shi taje kan wannan abu ne wanda yake aka hana to amma taje wanda da wannan ne zai ba da dama a kitse din wannan babu laifi tajewa ne tajewa ne wato wanda yake ba mai tsanani ba ta yanda zai bayi dai kawai iya tattaka in kuma ba ta da gashi shi kenan duk da wato sai za a iya samun aiwace za ta kiran ba zai kan ba zai kitso ba tsufa ya tsufa kai ya kai wani abu makamancin wannan kaga shi kenan sai a bata amma dai abin da ake so shine shi a tirke nan a tirke nan sai kuma a tirke goshi gefe gefen kan duka a tirke su ba wai za a kama shi kama ta da a kitse ta ba a kitse mata wato gashin ta ba kaga wannan yana nuna maka kuma cewa kuma babu jibi a iya tsefewa wacce ta riga ta ta rasu to babu jibi za a iya tsefewa illa iyaka duk irin wannan tsifan da sauransu duk za a yi su ne ba mai tsananin da zai ba yi sai an cire gashi sosai da yawa ba a dai yanda wato kada nan kada sai a mai da shi a wato kai zuwa kashi uku nan to sai maganar wanka da da ita Ummu Atiya ta yi manzala ya ce ta wa- a wanke a mata saki uku ko biyar ko bakwai a in kun ga wato bukatuwan haka wannan dalili ne akan cewa mace kamar namiji ce wajen wankewa mafi karancin abin da za a wanke shi manzo Allah kaga ya shi da wannan hadisi ya faɗi guda uku to wannan shi ma za mu ƙara komawa maganar da muka a baya cewa shi ma wannan wanki sabi da aka yi saki sabi uku nan shine aqallu qadar alwajib ko kuma shine aqallu da- qadar tamam to galibi dai malamai suna magana cewa wanki so ɗaya wannan yayi in aka wanke misali jikin mamaci so ɗaya yanda lokacin da zai wankan janaba shi ma in ya wanke ya sabi ɗaya yayi yanda in yayin da zai wa- zai alula wani alula in ya sabi ɗaya yayi wanki ɗaya yayi to shi ma haka wato mutukar an riga an mamacin an samu duka jikinsa an sa masa ruwa to wannan jamahiru ahlul ilm kaman malik da waninsa na- suna wato cewa wannan babu laifi wannan cewa ai guda uku shine aqallu qadar tamam mafi karancin wato gwargwado na musahabi ne ba mafi karancin gwargwado na wajibi ba wannan shine kusan abin da da yawa daga cikin malamai suka faɗa saboda ne saboda tashbihan bil wudu sun kamanta shi da yin alula da kuma wato wanka na mashru'i na wanka tsarki da ake yi kaga duka wannan wanki su ɗayan mutum yayi wannan ya isa shi zama suke halatta cewa da mutum zai zama zai shiga cikin gulbi ko wani abu kawai duka jikinsa ya sa masa ruwa to wannan babu laifi to kaga um, shi wankan wankan gawa yana jinsinsa jinsin wankan jaraba ne jinsinsa jinsin wankan jaraba ne wanda wannan shi ma kuma zai ƙara taimakon mu a wajen inda mazala ya ce a sa sidir kusan mazala can gaba gashi ya ce a sa a sa magariya ko to za mu ga akwai akwai sabai da mal- da wan- wannan hadisin ya zama wasu yawancin malami suna hujja da shi akan cewa mutum zai warkar janaba zai iya sanya wani sabulu ko wani abu magana ce mai tsawo wanda za mu zo kanta insha Allah a saboda haka a farawa da guda uku shine gwargwado na musahabi abinda ake so shine kowane mamaci kar a mushi kasa da uku amma dan in aka yi mishi karanci guda ɗaya ma to nan yayi an fita dai wajibi an fita hakinsa amma dan ana buƙatar a mishi gagakan tashi kuma a samu lada shi ma me yi ya samu lada to mafi karanci shine ya fara da guda uku shi ma kuma mazala ce in ra'aytun na zalika aw akthara min zalika in ra'aytun na zalika shi ma uku ba wani za a tsaya ne ba an je an mishi uku sai aka ga kusan jiki jiki ne akwai wanda an dade ana jinya jiki ya riga ya saki duk abin da ka wato mutuwa tozarci ce laraba wato bayi da tozarci jiki kawai zai saki baki da wani sai an gama komai sai ga kuma wato a- a sauran abubuwa kuma suna fitowa daga cikinsa a dole a dawo a ci gaba da sake sabon saki kuma aiki don haka duk wannan yanayi ne zai bayu illa iyaka dai a yi kokari yayin da za a wanke din a sanya shi ya zama wuce ne wuce ne wannan shine sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk wasu abubuwa ire-iren waɗannan abubuwa za ga yana yin sa wuturi wuturi shi kan shi za ga wanki da muke na na alwala za ga wanki ɗaya ne ko uku Ah, ba ba- ba a ce ba a san mutum ya ce wai biyu zai ah, bi to eh to zai iya ɗaya zai iya biyu zai iya uku amma ba sai ya ci zai ƙara ya zama hudu wannan a cikin hadisi hadisin Abu bin Shu'aib ana bihi al-jaddi hadisi Hasan manzo Allah ya nuna ma wannan din zalunci Ah, wasu daga cikin malamai su sun ga wato abin da ake bukata kawai shine al-inqa kawai a tsaftace shi ba wa- adadi adadi anan la mafhuma lahu a cikin malamai da safar wannan magana akwai Imam Malik Imam Malik shi kaga da ba ya ce dama shi ka kuma ta amince shi ya ce wa a yayi daya to da aka masa maganar adadi sai ya ce a shi adadi anan ba ba- ana nuna maka ne kawai ka sa- ka je ka tsaftace shi yace al-adad huna la mafhuma lahu kamar da yake cikin mudawwana kuma Imam Shafi ya rawaito wannan daga wajensa sa to anan sai malamai suke ta yi wa Imam Malik wato ah, tarnaki akan wannan suka ce ya zai zama kace adadi anan ba mazala ya ce uku biyar bakwai kace adadi anan ba ya kamata a amfani da shi ba Ah, suka ce ah, kuma ya ruwaito hadisin ka ruwaito hadisin kuma kace kai ba za ka yi amfani da adadi ba to kaga yadda malamai ke ke abin da ya ruwaito hadisin Imam Malik ya ruwaito wannan hadisin shi kansa hadisin ake cewa ayi adadin nan amma sai aka samu a Imam Shafi ya hikaito cewa Imam Malik wasu daga cikin malamai an samu sun tsananta wa Imam Malik akan wannan abin da yi suka ce wa aba ba'dun nasi hadha alqawla ala Malik wa qala subhanallah kayfa lam ya'rif ahli al-Madina ghusl al-mayt wal ahadith fihi kathira a suka ce wa- wasu daga cikin malamai masana ilimi sun aibata wa Imam Malik cewa da yi kar a damu da wani adadi ba fai waye shi ba wanda ya aiwo mishi wannan yake cewa subhanallahi ya za a ce mutanen Madina ba musamman wato wancin wancin gawa ba a ce ai adadin nan wanda ke yana maka da mutum ya kai da ilimi da shahararsa da ilimi to wannan dole akwai abin da zai sukuce masa ko na haka ta ma hadisi kai tsaye to kuma ka masa ka masa tawili mai kyau babu shafi wato tsarin ɗalibin imam malik ne a shi da tashi sai ya ma malaminsa a wato fasara ya ce a'a imam malik wataƙila shi abin da yake magana tawilin abin da ya sa shi ba adadi ba ne saboda kaga an ce ne uku biyar ko abin da ya fi haka to kaga wannan yana nuna maka abin da ake bukata shi ne kawai alƙin kama adadi ba shi imam malik ba wai so yake kai tsaye wato yi ma maza ana wato tarnaƙi ba shi sa kaga wato kowane malami inda ya sa a sunna to sai da kokarin samu shi uzuri ba ba tsayawa ce wai za a tsayawa a tsayawa kan doran magana sa wai ai ya san hadisin ya san mashiga hadisi ya san mafitar shi da haka shi tun da ya riga ya labunce wanda wai ya ce maka ya labunce maka ba wani malami da sai ya labunce maka wato kin ban manzo Allah ka ce wai ka san kaga hadisi karara ka ce ba za ka bi hadisin manzo Allah ba za ka bi ra'ayin malik sun malik ya ka hadisi ya kawo da kai dan me annabi ne shi kaga ɗalibin sa ne imamu shafi amma yake cewa wasu lokacin malamai sun aiwata imam malik suka ce subhanallah kaga ce subhanallah wato aikan sun babu kenan to shine imamu shafi yake cewa yace ya awwala haka cewa imam malik fahimtar sa anan shine mubalaghatu fil alal inqa kuma wani adadi shi a wajensa la mafhuma lahu saboda adadi wani lokacin aka faɗe shi in urida bihi al-kathara fala mafhuma lahu a wajen malamai wannan abu ne su dandi haka imam malik ka'ida ce amfani da ita ina iyaka ne iyaka abin da zaka ce shine wato a bai dace da ka'idan ba sai dai abin da yafi duba da wannan hadisai da kuma sauran aikin magabata da kuma wannan shine galibin malamai suke fara irin su Imam Ahmad Imam Shafi'i akan cewa adadi a wajen nan ana bukatar sa adadi a wurin nan ana bukatar sa Imam Malik ka'ida adadi ana bukatar sa a alula da kuma adadi shi ma kusan jinsin alulan ne saboda haka wato a ce a idan aka yi da wannan ajindan maza Allah ya faɗa to wannan wani abu ne da ake bukata duk yayin da kuma aka ƙara fa kuri kuma akan shi wuturi wannan al'adar din ana bukatar sa wajen istijmari ba muna yin adadi ba man istijmara falyutir aka faɗa inna Allah ta'ala wutrun yuhibbul witra to duka irin wannan adadin ana bukatar sa in kai in guda uku ne ya isa sai ka ƙara in guda uku a na uku ne ya isa kike na yi uku in kuma ya kai hudu sai ƙara shi ya kai biyar in kuma ya kai shida an gama to sai ka kara ya kai na bakwai abin da ake so ne lallai mamacin yayin da za a yi abin da shi a samu ya fita al'inka sannan kuma bayan inka kuma a samu wannan al'itar abu sanya shi zama ya zama wuturi wuturi in ba haka ba to ambatan biyu biyu malik da yake cewa wai na ambatan adadin babu bai da wani mafumi fa ina magana sai ce ko da ku daya ko ku biyu ko ku ko ku biyar to misali dinga ambatan wuturin kaga da yace uku a bace hudu ba sai ce biyar da yace biyar bai ce bai ce shida ba sai ce bakwai wanda ke nuna maka cewa an batan adadi a wannan yanayi din shi kashi matsala ya nufa ta haka yana so ai haka ne saban shi imam malik yake cewa an batan adadi a wannan wajen la mafhuma lahu lokacin da lokaci ko kuwa to a manzala ce yace masa aw akthara min dalika in ra'aytun la dalika ko kuma abin da ya fi haka in kun ga babu laifi a ƙara ɗin wannan za a samu daga wannan magana matsalar halaccin ƙari a ƙara wato adadi biyar ko bakwai ɗin sai dai kamar da muka faɗa a sanya shi ya zama an san an haɗa abu guda biyu a samu wutiri kuma a samu kuma al'inka zama an sabi shi sosai yawon kamar da wannan shi ne mazhabin imamu shafi kuma shi ne mazhabin imamu ahmad abin da za mu cike da shi insha Allah sai mu rufe bima'in wasidir waja'alna fil akhirati kafuran magana guda biyu matsala yace in za a wanke a wanke ta da ruwa da magariya sannan kuma yace a ƙarshen wankin ba to kuma a sa kafur to kaga anan ruwan da ake magana shine ruwa da ya zama ya cuɗanya da magariya din duk da kusan magariya wani abu ne wanda yake wani lokaci kuma shiga ciwo zaka ga bai yanayin ɗanɗanansa da kuma yanayin launinsa bai cika bai cika canzawa ba to amma dai an dai sa wani abu an dai sa wani abu duk wasu malamai suna cewa saboda an samu gariya wannan fala ya kadu yu'athir ala mutlaqiyatil ma bai cika wato tasiri akan kasancewar ruwa sakakken ruwa ne ba to amma dai an sa sannan kuma a can karshe yace wa ja'alna fil akhirati kafuran shi ma kafur dai an san yana da yana tashi yana kuma da tasiri yana da shiga waje misali kuma gashi ya ce a sa da to kwatankwacin sa kuma shine wani lokaci abinda za ka ka sa as-sabun as-sa'il ko kuma asal sabun tsandauri ko kuma mai na ruwa a sa a wurin in an sa sannan kuma ko za'afarani ko ka dauko mutane ka sa a to duk wannan in aka sa shi wannan malamai suka ce babu laifi a sannan kuma ruwan wani lokaci in aka samu ruwan wani abu ya dan ya dan jikita da shi kamar wato wani ruwa na wake da aka dafa da shi aka an ga alaman shi ko kuma wani abu da aka dafa ko shinkafa ko kamu ko wani abu duka wannan malamai suka ce mutakar bai canza ba wannan babu laifi to amma nan da aka suka ce bima'in wasu dirin wasu daga cikin malamai sun dauka da wannan hadisin a cikin wasu daga cikin dalil hujjoji da suke hujja da shi da yawa musamman a nan suka ce suka akan cewa wato babu laifi mutum ya tashi zai yi wankan tsarki zai iya sa wani abu wani abu sabulu ko kuma yana yin wankan ga sabulunsa ga ruwan wankansa yana yi yana yana sawa mutukar wannan ruwan bai canja daga ma'anar ruwa ba saboda saboda wannan bima'in wasidirin da kuma waja'alna fil akhirati kafuran ba a fahimci maganar nan ba a akwai ba ba ina maganar abin da aka taɓa yi a baya ba na cewa mutum ya je ya gaba wankan sabulu sai ya ajiye wankan ruwan shi daban sai ko kuma shawarsa sai ya gama sa sabulu a jikin sai ya sa shawarsa sai duk kun fa ya tafi wanda ai dama wanda bai malami ba sa magana kan wannan saboda me saboda ai ruwa ruwa ne bai kira sa a cikin sa ruwa sabo ya sa su ana abin da malamai ke magana ka ɗauko wani sabulu haka na ruwa kaɗan ɗiga ko dettol ko septol ko kafur ko turare ka sa a cikin ruwan ai dai nan kaɗan haka za ka ji yana tashi ba to a wajen ahnaf kuma ruwaya ce daga imamu ahmad kuma shine ikhtiyarin shekku san ibn taymiya shi ne zaɓin ibn al-munzir daga cikin shafi'iyya kuma shi ne zaɓin ibn al-zahiri suka ce wannan in aka yi haka babu laifi wato in aka ce babu laifi kamar misali zaka iya zuwa ka ce zaka yi wankan tsarki kawai bayan ka riga ka yi abin da yake musahabbin ka shikenan ka dauko ka dauko ruwan ka dauko sabulu ka wanka ka wanka ka ci gaba da yi abin ka ai do kun fa zai karfin waci ko to dan ka dauko ka gan shi ai wani dan farfara haka ba dai yanan da ba na ruwa ba suka ce ai ismul ma'i baqin alayhi shi ma'anar sunan ruwa yanzu yana nan da ma'anar sunan ruwa in aka gani za a ce ruwa ne wannan ina iya ka za a ce akwai dan kashi kashi a ciki akwai waye waye waye suka ce duk wannan bai salbin sa daga asalin mutalaqiyar sa wannan ya daga cikin hujjar da suka yi ba wai ba wannan shine hujja wato shi kadai ba a ce al-masail al-intisar fil masail al-kibar na al-kalbazani wannan ba malikiya ne kawa ba ina kawo magana malamai ne muka ce maza ba a hanaf bari ku ji mazahib maza mu a hanaf kuma ruwaya ce daga imamu ahmad ko da zabi na ibn munzir da ce shafi'iyya ibn hazm zahiri wannan shi zabin sa ibn taymiya shi ma wannan shi zabin sa suka ce suka ce Allah ta'ala da yace ku je ku samu ruwa bai ce bai ce muku ruwa garari da garau ba ruwa kawai aka ce mu saboda haka kawai kai za ka tambaya wannan ruwa ne ko ko ruwan ruwan sabulu ne ruwa ne ko kuma ruwan omu ne in ya zama ruwan omu kaga ya riga ya fita daga ruwan omu ya daga ruwa amma da an ɗauko shi kawai za a ce da ruwa ne amma akwai alaman wani ɗan wani ɗan shinkafa shinkafa a ciki ko akwai alaman wani ɗan wani abu da ka sa aka saboda ka musamman mata mata sun fi fahimtar wannan lokacin da muka zo tare muna wannan katin mata sun suka fi jin amfani wannan rahusa mu yanzu maza ba mu gane ba su kaga mata ai suna amfani da abubuwa da dama musamman za su yi wa tsarki kuma a daidai lokacin da za su yi wani wakar suke bukatar su sa saboda haka in suka sa kuma duk abin da suke so su samu na ado da jikinsu da sauransu an fi samun wannan an tambayi imam malik a imam ahmad a kan irin wannan matsalar cewa ruwa a hada shi da wani abin da yake ya yi tsarki amma kuma bai jirgisa ruwan baki ɗaya ba illa iyakar ya ɗan tasiri sai ka cewa alma'u tahur li baqa'il ism sai ruwan nan mai tsarki ne mai tsarkakewa tun da ya sunan ruwa yana nan ya wanzu a kansa wannan shine abin da shi imamu ahmad ya faɗa wato mutakar ba a ce an ga ruwa ruwan wani abu ba wannan kuma magana ce daga wasu daga cikin shafi'iyya su ma kamar da muka ce ibn ibn al-munzir wannan shine fatawarsa amma shi imamu malik shi yana cewa a'a mutakar an samu launi ya canja ko dan dano ya dan dano wannan wannan akwai magana dan dano ba dai amma dai malike muna muna da akai da dan dano ko aka samu kanshi sa musamman ya canja to wannan suka ce to an sance mishi wannan abin da ka tudan ya shi da ruwa to ya sance mishi wato tsarki da tsarkakewarsa tsarkakewarsa afwan ba tsarkinsa ba wannan kaga da abin da dan ya zama yana tsarki ba shi ke da yana tsarkakewa ba to shi imam malik ya ce in ka sa wani abu kamar sabulu misali ka dan diga a ciki ko detal ka dan diga a ciki shi imam malik yana cewa to yanzu ka sance mishi maruwan wannan tsarkakewar nasa kuma ruwaya ce daga babu ahmad masalan dai tana da suna da tana da yawa to amma shi abin da ibnu taymiya yake faɗa da ya tashi yake cewa Allah ta'ala cewa yi in kun tashi za ku je ku yi wankan jaraba in ce falam ta jido ba ba ku samu ruwa ba ruwa daga ci ruwaye ba fata yamma mu kun tashi za ku je ku yi sai ba ku samu ruwa daga ci ruwaye ba to ku je ku yi taimama sai ce ka ga anan ya ce halatta a taimama kawai za a taimama ne ga mai jaraba da mara lafiya da wanda ya kwata da iyali bai samu ruwa ba da kuma mai hawan da ke halin tafiya ya ce in bai samu ruwa daga cikin ruwaye ba na kira ne ta zo a ce ruwa daga cikin ruwaye wata kowace kowane ruwa ke mutuƙa yana da ma'anar shi da ruwa in ji ibnu taymiya ya ce mutuƙa yana da ma'anarsa na ruwa ya ce na kira ne wannan fi siyaqin nafi wanda ya zo a bayan nafi wa lam tajidu lam nam nafi ne ma an kuma ya zama na kira fi siyaqin nafi a wajen malamai na usul kuma wannan umumi yake nunawa yana nuna kowane ruwa ka samu mutuƙar wannan shi ruwa ne abin bai fita daga ma'anarsa na ruwa ba shi sai imam annabi wali baqa'il ismi alayhi yace to wannan ya halta ga wankan jarba ce inji inji ibn taymiya wannan ba shi ne shi kadai ba a ibn taymiya yake cewa kaga anan in an sami ruwa ruwa daga ci ruwa al'azbu ruwa mai daji da karo mai dadi al'ujaj ruwa wanda take wanda yake mai mai zartsi zartsi annaqi alqurah ruwa wanda yake tas tas za ka ga shi ruwa wato dariya garau dinsa wanda yake ya wato mai tsafta ko kuma al-mukhalif bi shay'in ko kuma wanda ya hadu da wani abu ruwan ya hadu da wani abu amma kuma sunan ruwan ya tabbata bai tabbata daga wannan sunan ruwan ba suka ce to wannan Allah ta'ala bai bambanta tsakanin wannan nau'in da wancan nau'in ba cewa yi ku samu ruwa daga cikin ruwaye ba ku da kuka ce sai dai ruwa garari da garau ku idan kuka samu shi wannan taksisi ne bayan shari'a ta riga ta ta'mimi baki daya wannan magana ce mai tsawo na da kawo saboda yawan tambaya da ake yi in ajo tare mun faɗi fatawa to ba wai da malikiya muke ba malikiya zuwa zama da wannan fatawar amma dai jumhurin malamai a hanaf wasu daga cikin shafi'iyya ruwa daga imamu ahmad ibn hazm zahiri ibn taymiya da sauran malamai suna cewa bambanci cewa dan kawai wani abu ya dan hadda ruwa ka ce ba za a sake amfani da shi ba wannan ba shi yiwa shi za ka ga kuma wani lokaci ko ya ko muna so bi fatawa da fatawan malikiya ai wani lokaci za ka ga abin da ce da hakura yanzu kaga galibi ana da ana da ana da wato wannan wato butuci da can galibi aka da can da ake amsalashi da ake kawo gwangwanaye wani lokaci kawai zaka an kama sai ka ga shi gwangwanin abin da ake amfani da shi kawai sai ka ga shi nan male-male wani wani abu a sama duka Rubukan mu malikiya saboda suna magana usul ihtira saboda ba za mu iya raba shi da shi ba wannan za ma'fu anhu da su rawa a hana su su dawo wannan ra'ayin ba su suka ce duk wannan ba dai ruwa ne ba kawai shi kenan a je a yi da shi don ya zama ruwan su ko ruwan wanki shi kenan amma wai dan kawai ka zo kawai ga ruwa sabulu ka rinka farawa a jinka da shi sabulu dan shiga ciki bai fita daga wani ma'alaman ruwa ba to gaskiya magana mafi inganci wannan babu komai za ka iya wannan ɗinka in an ga wani yayi ka a ce to shi ya je a ta wanka bai iya wanka ba a yana nan magana wasu daga cikin malamai wannan wannan wankan su wankan shi wato yayi a nan an yi an ce a sa kafu da magariya idan za ka suna sabawa su cewa za su ɗauko wasu abubuwa da zamani su sa to amma su dai mata su sun san abin da ake sa wannan kafu da da magariya shi dai kun ga wato magariya yakan taimaka wajen jikin da ya da ya saki sai ƙara kama maka jikinka mata suna amfani da shi wajen wato kwalliyansu za su yi ma ango saboda haka sun san amfanin wannan magariya yana ƙara kama jiki shi ma wani lokaci yayin da wani ya rasu zaka cikin sa sun ya saki to kuma duk yayin da jikinsa ya saki wato kamar kana wato gayyato kwari ne su saurin kalace da shi amma idan aka sa wannan magariyan zai zama abin da aka magariya kare wasu su ce za a fahimta magariya wai wani ɗabi'a ce ta da a'a ai amfani da shi wani akwai akwai amfani sannan kuma shi ma kafur din shi ma malamai suka ce duk wannan kaga yana taimakawa wajen tsardu al-hasharat yana taimakawa wajen ya kori wato kwarin kashi saurin wato zake ma wato fatansa ba dai abin da za a iya ba za a iya mishi magance mishi baki daya ba to amma dai a tsaftace shi iya abin da za a iya ragon kuma abin ubangiji in ubangiji ya ga dama ya haramta ma kasa ta ci shi kuma bai ga dama ba in ma kasan ta ci shi kuma ba shi kin kuma da aljanna bane eh ubangiji zai tada shi kama bada'ana awwal khalqi nu'idu inda Allah ta'ala na'am eh saboda saboda tsafta da sauransu duk wannan yakan taimaka wajen tsafta da da wato shi kansa jikin nasa kai zama an bar shi yanayi da ba yanda ake bukata ba to Allah ta'ala ya jiga wanda suka riga mu cikin gidan gaskiya na'am
Malam ba ƙarin bayani dangane da wannan da kuka kunde a lokacin da muke karatu a halari a ce duk wanda ko da dai a ɓangare ne na abin da dai eh, na ji ka kawo bayani cewa in kamar misali ko da gani gani halar da cin eh amma in yin su ba cikin ruwa
Eh, shi tahir ne ban tahir ba yawwa sai tsarki ne ba tsarkakewa ba an yi amma kai da mutane eh na'am to to shi ne ni ɗaliba ya yanzu kuma na kawai na dai wani malami ya tauna wannan bayani.
Eh, sabon karatu ne yau.
Amma an yi ji.
na'am Ko saboda karancin fahimta.
a babu wani rikici wato shi maganar malamai maganar malamai hujja ake mata Duk duk wani malami ya kawo magana za a ce ya zo da zuciya.
eh to ai kaga eh, sai hakura ya kyale su Ya a ya faɗi ai zan fitar yadda kuke yi kenan shi ne ya faɗi.
wannan maganar malikiya ce Haka ne ba.
su malikiya mutukar kaje aka sa wani abu a cikin ruwa wannan ruwan ya zama ne wato ya canza shi ko yaya ko ne ta fuskan launi ko ta fuskan ɗanɗano ko kuma ta fuskan ah, na eh, yawa- yanayin warinsa eh, ko ƙashinsa na ce ƙashi kan cewa ji Eh, ko ƙashinsa in ka shaka za ka ji sai sai dai kawai istisna'in da suke yi shine abin da ba nan ne ruwan ke rayuwa ba zai yi a rabu da shi ba kamar ya je ya samu ruwa mai gishiri ya zama yana da gishiri suka ce wannan ba za a za a kai da shi ba ko ya je ya eh, wato kai ruwa ko bado Kanwa.
ta shiga ciki ta shiga cikin ruwan wannan wani abu ne da tare suke a goganin unguganne ka da ruwan to wannan suka ce ban da shi amma mutukar dai wani abu ne wanda yake mutawallid ne shi ne za a je a ɗauko a kan ce mutawallid wani abu ne za a je a ɗauko a sa da aikin wani to mutukar dai ɗaya daga cikin abubuwa- abubuwa uku ne ya canza to shi kenan kuma to su malamai shi ne suke yi ja da wannan ma- maganar suke cewa a'a Allah ta'ala cewa ya falamta jiru ma'a ba ku samu ruwa daga ciruwaye ba in ka samu ruwa wanda yake akwai dan a- a- a- akwai dan dafa a cikin ruwa sauransu kuma ruwa ba cewa da zo ku zuba da wannan ruwan eh haka ake cewa amma kaga ba za ka ce wai kaga ruwan zobo ka ce zo- ko ruwan shayi ka ce wannan ruwa ne a ya canja kuma ba ya da ma'anar ruwa ba za ka je ka ɗauko ruwan da ka je an samu sukari ka ce wannan wannan ya zama ah, abun nan ba ai kai ma ka san an canza shi su suna magana cewa wani abu ne cuɗanyi da ruwan ko da sawa aka yi ba da gangan to amma ma'anar wannan ya ci gaba da ma ruwa ne wannan ba wai jiki cewa ya baki ɗaya ba sai ce to wannan babu da zai sa ka a amfani da shi saboda sunan sa ruwa har yanzu Allah kuma bai togace wani ruwa daga wani ruwa ba saboda haka al-ma'ul qurah an-naqi al-khalis ne kamar su malkiya ke faɗa ko kuma al-ma'ul ujaj ruwa mai mai zartsi na gishiri gishiri ko kuma ruwa da ya cuɗanye da wasu abubuwa ma wanda a, ba wai rayuwa yake da shi ruwan ba a wani abu ne kaje karko kasa kaman magariya kaga magariya sawa akai kafir safir sawa akai sannan ka sun huda da wannan ɗaya daga cikin dalilai kenan ba wai ba shi dalilin kaɗai ba kuma dai ni gaskiya na ba kuka kata mara'ayin su eh idan mutum ya dan sa sabulu ba akwai sabulu da ake dan tsintawa kaɗan Eh, wannan galibi muna da mata su za su ba ku labari shi za za ku ga shi wannan karatun mata sun fi sun sun fahimtar rahusan shi mu ma mu sai mu za ka iya tsanani yanzu ka ji an ce ma kawai ya jira ka fitawa amma ita mace tana ji da sa an ba ta rahusa to shi kuma addini idan wani malami ya kawo doka wanda dama ba wai nasi ne karara ba sai ya zama shi wancan ya dai tsanani wancan kuma ya fi dacewa da ruhi da shari'a to shi ma ubangiji yana son mu da sauki ne baya son mu da wahala إذا دار الأمر بين المشقة وال و- و- و- و- و- وعدم المشقة فال- فالمعتبر عند العلماء شنو عدم المش- المشقة شنو وتو أفايد الرشن وهلا ومن يجي يا ذولا وانا عديد بيت اكتب له وهلا ما دام مش كتشي وهلا sau da haka idan mutum ya samu wani ruwa ko kuma ya zama ya ga yana ruwan shi kenan shi kadai amma dai yana bukatar dai kuma ya sa sabulu babu laifi ya ci gaba da sa sabulu sai dinga daukar ruwansa babu abin babu komai a ciki insha Allah ta'ala karatun sai sai wata na aka ji shi wancan gashi na'am wancan
wanke gashi yayin wankan janaba a wancan gawa wankan gawa a a, ai ai jinsin shi- jinsin wankan wankan wankan wankan wankan janaba ne jinsin wankan gawa jinsin wankan janaba ne mutakar a gashin ya riga ya taba asalin tushen gashi shikenan
idan ba ka taɓa ba sai an kai ce in ya taba idan ba ka taɓa kai kai ba sai an kai gashi wannan gashi na da ta hanyar a'a wannan wannan akwai hadisin da ya zo magana cewa mai haila ta ta kwance kitsanta ai da sabon kitso wannan wasu da su malamai ba sa mana akai da hadisin amma wanda suka yi akai da hadisin ma sun wa- galibi sun fi akan cewa musahabi ne. ba wannan kuma shine magana mafi inganci akwai wasu da cikin malamai suka ce wannan wajibi ne ba amma gaskiya magana ce marzuhiya na'am
kai kuma ka san da ya kuma na'am ya yana da alaƙa da yanayin kuma shi ne ke yin sa kuma zai ko ba ka yi kuma ka yi ƙara Eh, yana da alaka da yanayin jikinsa da bukatansa abin da yake bukata shi sa ya ce au akthara min zalika in ra'aytum na zalika ko abin da yafi haka in kun ga ala in kun ga kuna akwai maslaha haka in ba maslaha sai a bar shi a ci- a je a ci- a kai shi wannan kushewar sa eh ibn al-qayyim yana cewa na babu laifi ibn al-qayyim yana cewa babu laifi mun akwai hadisi can baya da muka baro mazala wata nan aka ce ya fito cikin hulla hamra ya fito cikin kaya jan kaya ibn al-qayyim yake cewa nan ba ana maganar ja ne jau ba ja ne wanda ya dan hal- eh, irin na yaman da ake kawo musu a lokacin wanda yake ya dan hada bai hadu da wai ja shi kadai ba akwai dan wasu kaloli a ciki to amma dai wataƙila jan shi yafi yawa mun ce wannan babu laifi eh duk da ma magana magana ce ta malamai shi kashi ma sa jan kayan saboda magana ga shi ya sa jan kayan ne shi wannan fasara da ibn qayyim ya fasara ne yayi shi saboda haka ba lalle a iya sallama masa ba a wasu kamar shi kashi wannan yalan da na ga muku akwai magana ana magana wannan sinadarin ne kadai ko ko a yalo din to amma dai gaskiyar magana ga wanda ya san ah, ah, history na kala da kuma yadda suke beauty ah, beautifying abubuwa da kala aka ga waɗannan kalolin gaskiya na mata ne ko kuma namiji a gaina yawan sa kaya na yala yala haka ko kuma ja jau irin nan ya kamata gaskiya ya nisance shi mu ma yanzu anan kaga ai mu ai ya zama wani purple wani maru marun ko ko red ko da za ka gano a ce wani aya kaje kace kalan mata ma mun sa light blue za ka ga to wannan za ka ce wanda ya fi kama da kalan maza ana ga mu ma da wannan urfin to kuma ko yaya dai ana son nam- namiji namiji mace mace insha Allah ta'ala to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh afon akwai wannan eh, eh, akwai wani bawan Allah da eh, miji ne na babban gran kadi ne na na Kaduna State na Jigawa State gran kadi a Kadi Bashir to jiya Allah ta'ala ya masa shekaru ma.
na'am eh jiya Allah ta'ala ya masa rasuwa Ah, muna fatan al'umma su sa- mu sanya shi a cikin addu'a Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya kyautata bayansa abin da ya bari na wato dimbin ah, zuriya Allah ta'ala ya rika masa Allah ta'ala kuma ya amfana abin da ya bari zumunci da yake da shi Allah ta'ala ya sa zumunci ya cece shi bawan Allah ne da wanda ke nesa da shi da yake wanda ke kusa da shi iyaye shaida kan Allah ta'ala ya mamuna bawan Allah zumunci gashi ga alheri yayin da kai mu'amala da shi mu yana auren gogonmu ce ko mun san shi tun muna yara da ƴaƴan shi da waye da sauransu duk mutum ne da mun saba da shi san gaske Ah, to kuma jiya rai ya halinsa Allah ta'ala ya ji kashi rahama shi yasa ma na dan makara saboda mun mun tafi can jigawan kuma sai ina dawowa shi da ƙar suna insha Allah ta'ala Allah ya ji kan baki da mamatan mu Allah ta'ala ya ji kansu ina mu tazo Allah ta'ala ya sa mu cika shi da imani آه، اللهم اعصنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعلنا خير عمرنا اخره وخير ايامنا وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاك فيه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين